الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلم عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يومنا رانا الأربعاء 29 ga watan Sha'ban na shekarar hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda hakan ya daidai da ishirin da uku ko kuma da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da uku a cikin wannan masallaci mai albarka da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon fahimta da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya kuma agaza mana wajen karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai domin girmansa da buwayarsa da izzarsa da haka muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma da ya zamto alhamdulillah yau din nan cikin wannan dare ko cikin wannan yammaci bayan sallar magariba Allah ta'ala ya nuna wa bayan shi wata na sha'aban na ramadan kai kama watan ramadan a cikin daren nan mutane da yawa sun gashi ni ma kaina na gashi karara da fatan Allah ta'ala ya sanya mu yi azumi wanda za a fara da gobe alhamis lafiya a cikin arziki da imani da haka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا من بعد ما بينا أنزلناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
الله أكبر الله تبارك وتعالى يسوى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون wannan aya da ayoyin da za su biyo bayanta ayoyi ne wanda asali Allah ya saukar da su ne kan lamarin Yahudawa amma kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abinda ake lura da shi wajen ayoyin alqur'ani yadda lafazin ya gami gaba ɗaya cewar bai kira sunan wani mutum ba bai kira sunan wata ƙabila ba ko wata ƙungiya ba a duk wanda ya aiki irin na waɗannan to shi ma sakamakon irin na wannan abin da aka faɗa a ayar zai tabbata a kai shi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat lallai waɗannan da suke ɓoye abinda muka saukar minar bayyana wal huda na daga hujjoji wanda suke gwada ainihin gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda muka saukar da su a cikin littafin al-taura wal huda da kuma shiriya min ba'da ma bayyanahu lin-nas fil kitab bayan mun riga mun bayyanar da wannan abun ga mutane a littafi amma kuma sai su koye jike fadi wa mutane hakikanin abin da aka bayyana din sai Allah ta'ala ya ce ula'ika yal'anuhumullah waɗannan mutane irin su sune waɗanda Allah ta'ala ya la'ance su ma'ana ya nisanta su da rahama babu su babu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala wa yal'anuhumul la'inun sannan kuma masu tsinuwa su ma suna ta la'antar su bayan Allah ya la'ance su sannan masu tsinuwa na daga mala'ikun Allah da mutane da arzanu duka su ma suna la'antar waɗannan mutane asali kamar yadda na faɗa ayat tana magana kan malaman yahudawa waɗanda sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda yadda Allah ya sifanta masa shi a cikin littafin da kuma sifofinsa duka wanda ya bayyana da su sun sani amma sai suka tattanza suka ɓoye na gaskiyar suka tabbatar da na ƙarya ta yadda bayan za ka iya gane manzan Allah din a cikin littafin al-Taurat cewa wannan shine sifar manzan Allah so da sun riga sun tattanza kamar yadda Allah ya faɗa yuharrifuna al-kalima amma wabi suna tattanza kalmomin da Allah ya faɗa a cikin littafin al-Taurat daga gurarensa kamar yadda kuma wata aya take cewa a fasal ma'una an yi umimu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون shin ya rasulullah da kai da sahabbai kuna tsammanin yahudawa za su yarda da ku ne bayan cewa malamai da dattinsu suna suna tattansa ainihin abinda Allah ya faɗa a cikin littafin bayan sun fahimci yadda Allah ya faɗa sai su tattanza don su yi irin abinda ake so ba saja dan kar a gane bayan sun fahimta kuma suna tare da haka suna tunanin za su yarda da kai kenan to Allah ta'ala kun ga a cikin wannan aya ya boyewa alkunti ya nuna ya bayyana da la'ana akan waɗanda suke boye sakon Allah to bi abin bai tsaya kan Yahudawa ba dan na san wani yana iya cewa to ai wannan dama Yahudawa ai na ma nan nuni a'a har waɗanda suke musulmai suka san wani abu na sakon Allah amma dan kada kila idan suka bayar da sakon Allah za a ce abin yayi kama da mutane iri kaza ko kamar da su Allah yake amma sai su koya wannan sakon ko su canza mai ma'ana to su ma sun shiga cikin ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun ina fata an gane da ka shi alqur'ani sako ne na Allah wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi kuma ya kawo shi ne domin a bayyana wa mutane kamar yadda Allah ta'ala yake cewa shi kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da alqur'ani ne domin ka rika bayyana wa mutane abinda aka saukar musu ka fito musu da shi karara yadda za su gane ga sakon Allah to Allah ta'ala ka ba mu ikon bayyanarwa duk abin da zai haifar da koya ilimi ko koya wani sako na Allah Allah ya shiga tsakaninmu da shi domin la'ana sai ta Allah kuma tsinuwa ce ta Allah ba ma ta Allah kadai ba har da sauran ba tsinuwa gaba daya idan mutum yana koya sakon Allah to amma sai Allah ta'ala ya buɗe wata hanya ta yadda za a yi mutum ya gyara shine sai Allah ya ce na'am إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أولئك أتوب عليهم نعم وأنا التواب الرحيم الله تبارك وتعالى yana cewa illa allazina tabu min ba'd zalika ko ko kuma illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim sai dai fa waɗanda suka tuba daga wannan ɓoye ilimin da Allah ya faɗa a cikin littafin at-taurat ko a cikin littafin alkur'ani din mutum sai ya gane cewa kai wannan fa abun ba inda zai kai shi halaka ne sai ya tuba ya daina ya kuma rika bayyana wa din wa aslahu suka gyara hala halayensu cewar yanzu za su rika bayyanar da sakon Allah din yadda yake wa bayyanu kuma suka rika bayyana da sakon Allah din yadda Allah yake nufi to Allah ta'ala ya ce waɗannan fa ulaika atubu alaihim lalle waɗannan zan karɓi tuba a gare su wa ana tawwabur rahim haƙiƙa dama ni din nan mai yawan karɓar tuba ne kuma mai jin kai ne ma'ana na yafe musu domin duk laifin da mutum ya yi in dai ba wanda ya mutu a kai shirka ba to Allah ta'ala yana iya yafe mashi wannan laifin kamar yadda manzo alaihi salatu wassalam yake cewa kullu zambin asa an yakuna min Allah lahu tauba illa man mata mushrikan aw qatala nafsan mu'minatan muta'ammidan duk wani laifi to Allah ta'ala yana iya yafewa zai iya tabbatarwa mai wannan laifi ko da ya mutu yana yi sai dai idan kamar wanda ya mutu yana shirka da Allah ko kuma wanda ya kashe ran mumini ta gangan wannan tafsiri abin da Allah ya to illa ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ulaika atubu alaihim wa ala tawwab rahim abin da zai kara karfafa maka wannan ma'ana ta cewa hatta mu da muke gani ahlul qur'an wanda Allah ya sauka mana da alqur'ani ba su wadannan da Allah ya sauka ma at-taurawa ba wai sai su kadai ba kawai shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sa katibul ilmi yal'anuhu kullu shay'in duk mutumin da yake boye ilimi gashi ya san ilimi mai amfani a wajen al'umma ya ki faɗa saboda wata muguwar manufa to kowane abu ma yana tsine mashi albarka da Allah bai yi daidai da wannan ayat ta baya ba ya yi daidai da ita ko ya koya ilimi ilimin da kuma ake bukata to kowane abu yana tsine yin albarka saboda wannan boye ilimin da a fahimci wannan da kyau sannan kuma wani malami yana cewa in ka samta al'uluma unsita hatta la tura gaira jahilin wa balidi summa ulzimka fil qiyamati naran wa talahhabta fil azabi shadid in dai kana koyi ilimi to ga musiba da za ta same ka idan kana koyi ilimi to ga musiba ta farko kai kanka ilimin ana iya mantar da kai ilimin ka zanto ka dawo yanzu ka manta shi baka san shi sannan kuma unsita hatta la tura gaira jahilin wa balidi har ma yadda ba za a rika kallon ka ba sai sai jahili wanda yake mara fahimta wannan a duniya kenan sai sai sun mabulcin tafiyar kiyamati naran sannan kuma sai a rika yi maka linzamin wuta a filin tana a kiyama za a yi maka linzamin wuta wannan shi ma hadisi sur wanda ya boye ilimi alzamahu Allah bil yawm al qiyamati bil jamin min nar rana al qiyama Allah zai mai linzami linzami na wuta to kaga abu a shi boye sakon Allah hadari ne ba karamin hadari ba to ka gani ya ce wata lahabda bil azabi shari da ka Allah ya ce in mutum ya tuba to ba ulai ka tuba alaihi wa ana tawwab rahim lallai wadannan zan karbi tuba a gare su ne dama mai karban tuba ne kuma mai mai rahama ne ga bayina to Allah ta'ala ka yi tuban mu kuma Allah ta'ala kai mana gafara kai mana rahama na'am innal ladina kafaru إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
Allah ta'ala yana cewa innal ladina kafaru wa matu hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukaffafu anhum al'azabu wa la hum yunsarun wa la hum yunsarun to Allah ta'ala yake cewa innal ladina kafaru wa matu hum kuffarun lalle waɗanda suka kafirta suka kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma wa matu wa hum kuffarun suka mutu alhali suna nan kan wannan kafirci basu basu dawo sun karbi addinin musulunci ba to wadannan ulaika atubu ala ulaika ko alaihim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in lalle wadannan tsinuwar Allah ta tabbata a kansu wal malaikati ko da tsinuwar mala'ikun Allah ita ma ta tabbata a kansu wannan ajma'in da kuma tsinuwar mutane gaba ɗaya duk ta tabbata a kan waɗanda suka kafirta suka kuma mutu suna kafirai wanda ya sa malamai duka na musulunci suka yi tufaki a kan cewa duk wanda ya mutu yana kafiri idan karance da Allah ya ce kace yana cikin wutar jahannama ba za ka yi kafara ba ko rancewa kai da Allah in dai ya mutu yana kafiri saboda lura da irin wannan ayoyin da kuma makamantansu in dai mutum ya mutu yana kafiri mushriki ba a yadda kai mai addu'a ba ha annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan uwan mahaifinsa Azara ai kaga Allah ta'ala ya hana shi yayi mai addu'a ko ya hana shi da da yake cewa wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatu wa'adaha iyya ko da annabi Ibrahim yake taiwa dan uwan mahaifinsa istighfari yana neman mai gafara wajen Allah ai alƙawari ne da yayi mashi kawai alƙawarin da yake cikin suratu taha da yake sa'astaghfiru laka rabbi da sannu zan nemi ubangiji na ya maka gafara sai yake wa gafir li ajiko a cikin suratu shu'ara Allah ka yi gafara ga babana innahu kana min min ad-dallin ya kasance daga cikin badatu to da da ya bayyana cewa ba zai musulunta ba falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu lokacin da ya bayyana gare cewa maki ne na Allah zunzurutu ba zai tuba ba sai ya nuna ba shi babu shi ya kubuta ya barranta game da shi to da haka duk wani kowaye na ko mahaifi ne in dai ya mutu yana kafiri to ba a yadda kai ne addu'a ba domin cikin wannan addu'a ta ka akwai su adam shi Allah ta'ala ya tabbatar da cewa zai shiga wuta tsinuwa Allah ta tabbata gare shi kuma zai shiga wuta har abada kamar yadda aya gaba za ta nuna kai kuma kana cewa Allah ta'ala ya mai gafara to maganar ka za a ɗauka ko ku a maganar Allah za a ɗauka kaga akwai akwai banta kun makamu akwai tanako so da haka al-Imam Muslim ya rawaita hadisi ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa haitu ma laqita bi qabr laqita bi qabri ko kuma mararta bi qabri kafirin fa bashirhu billah duk lokacin da ka zo wajen wucewa wajen wani kabari makwanci na wani kafiri to kai mai bishara da cewa shi dan wutar jahannama tunda da ya mutu yana a haka kuma aya tana cewa yana faɗi cewa kama ya isar kuffaru min ashabil qubur kama yadda kafirai waɗanda suka shiga kaburbura suka yanke kauna daga gafara Allah sun tabbatar da cewa ba su babu gafara Allah tunda dai har sun mutu sun shiga cikin kaburbura Allah ta'ala ka yafe mana ko kuma a shi ba zuwa a gare mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam a ta Allah ta'ala ce khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wannan wuta din har abada wasu sun fasa wasu malamai sun fassara fiha din nan cikin wuta wasu kuma sun fassara fiha din nan ma'ana cikin la'ana din to amma kuma tun ma'anar su da yake domin la'anar Allah tana kaiwa zuwa ga wuta din kamar yadda kuma shiga wutan yana gwada cewa Allah ya la'anci mutum din da ka ji abin zai haɗe guri ɗaya khalidi na fiya suna masu dawwama kamar yadda mai tafsirin dalalai ne ya faɗa fil nari aw fil la'ana suna dawwama cikin wutan nan ko suna dawwama cikin la'anan nan kuma duk ma'anar su ɗaya la yukaffafu anhum al'azab ba a sauƙaƙa azaba a gare su Allah ta'ala ya kare mu kullum azaba ta gobe ta mutu yau haka yazo cikin hadisin manzon Allah duk wanda ya shiga cikin wuta azabar gobe ta fita yau azabar da za a yi mai ta jibi ta fita gobe azabar za ta ta fita jibi haka haka za a dinga yi kullum cikin azaba ta kun ba za a sauƙaƙa ba kwata kwata sai dai a yi ta ƙara ba khalidin da la yakhuf anhum al'azab wala hum yunzarun sannan kun ba za a saurara musu ba ma'ana ba za a dan daga musu kafa ba daga kafan nan ko da ko ta kyaftawar ido ce game da azaban nan ba za a yi musu ba Allah ta'ala ya kare mu na'am wa ila wa ila hukum wa ilahukum العليم.
ilahun wahid la ilaha
باطل العيش.
illa huwa باطل العيش.
الرحmanur rahim
Allah ta'ala yana cewa wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wato abun bautawar ku ya ku musulmai ilahu wahidun abun bautawa ne guda ɗaya tal shine Allah tabaraka wa ta'ala mu dama addinin musulunci addini ne na tauhidi ko yasa mushrikai suka zo a ruwayar al-Imam Ahmad mushrikai suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya kai wani wai shin wai ubangijin nan naka na du- na dutse ne a na tawari ne ko na dinari ko na azurfa ko na lugudu manzo Allah bai ce masa komai ba ka san wa ma ya tiku anil hawa ko shi baya furuci game da abin da yake na kan rai sai dai wahayin Allah to da suka faɗi wannan sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad cewar Allah guda ɗaya ne ba guda biyu bane wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah ya ce kada ku riki abubuwan bautawa guda biyu inna ma huwa ilahu wahid ai Allah abin bautawa ne guda ɗaya kan kuma cewa abin bautawa ne guda ɗaya ma'ana bisa kankanta duk duniya duk duniya kai har a lahira ba wani wanda ya cancanci bauta duk yadda kake ganin da darajar ta a wajen Allah darajar tana nan ba abin da ya taba ta amma ba wani ba wani makhluki tun daga annabawan Allah da mala'ikun Allah da zababbun bayi wanda ya cancanci a bauta mai babu ina hujja dawo cikin suratul ma'ida inda Allah ta'ala yake cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam ranan ma muna karatu na karatu Allah ta'ala zai cewa annabi Isa wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah annabi Isa zai ce subhanaka ma yakunu li ana aqula ma laysa li bihaq abinda zai ce kenan yace tsarki ya tabbata gare ka ya Allah bai kamata a gare ni ba in faɗi abin da na san ni ba haƙƙina ba ne bauta ni ba haƙƙina ba ne wannan wanda ke faɗa ba da nasin alƙur'ani annabi isa ne ka san ko da ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi Ibrahim sai annabi Musa sai annabi Isa duk a halittar Allah shine na huɗu a wajen daraja amma yana cewa ma yakunu li ana aqula ma laysa li bihaq ba ya yi wa gare ni in faɗa abin da ni na san ba haƙƙina ba ne ashe ka ga bauta ba haƙƙin kowa ba ne haƙƙin Allah ne shi kaɗai kawai shi da kake ganin akwai ma wata mata da ta zo take a wani mutum ke ba wata mata ba a yana cewa ya ce wa manzo Allah ma sha Allahu wa shi'ita kan wata matsala ne yace matukar Allah ya so kuma kai ma in ka so sai manzo Allah ya ce la taj'aluni lillahi niddan a a ban yadda ba kar ku sanya ni in zama kamar wani kini madaidaici wanda muke daidai da Allah mana ka ce Allah ya so kuma ni ma na so kar in ƙara tsaban yi wannan an gane ko wata mata kuma tana waka ta rike cewa wa fina rasulun ya'lamu ma fi gadi a gaba annabi cikin mu akwai wani manzo wanda ya san abin da za a yi gobe sai manzo Allah ya ce ya ayyuhan nas قولوا لبعض قولكم فلا يستهوينكم الشيطان ya ku mutane ku rika faɗin magana ne ba duka ko duk abin da ya zo bakin ku ba ku rika faɗa ba ku rika sanin abin da za ku rika faɗa ku rika faɗin abin da ya dace kar ku yarda shaidan ya rika rinjaya ku yana sa kuna faɗin abin da ba daidai ba to ashe kaga Allah shine abin bauta guda ɗaya bisa cancanta amma wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ba abin bautawa in dai da tantanta ne sai dai shi kadai ar-rahmanur rahim shine mai jin kai ga kowa a nan duniya mai rahama ga kowa a nan duniya ko mun yadda ka saba mashi zai iya baka abin da kake nema shi da rahamar Allah jiya da ka bijire mai ka saba mai ba zai hana ka numfashin da za ka shaka ba ba zai hana ka ruwan da za ka sha ba ba zai ki yin ruwa a gonar da ka shuka ba ba zai ki bunƙasa kasuwancin gaba idan ka idan hanyoyin idan ka bi hanyoyin bunƙasawa sai dai ya barka akwai dama wa zalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid sai Allah akwai lokacin da zai kama ka ba za ka kuce ba maiki alayhi salatu wassalam yana cewa inna Allah ta'ala la yulil zalim hatta idza akhadahu lam yuflih Allah ta'ala duk abin da azzalimi zai duk abin da zaka zai kare ka gare ka babu komai ya kai ma ta lala har sai lokacin da yana kama ka ba za ka iya kuskewa ba kuma Allah ta'ala ya kare mu da haka Allah ta'ala ya ce wa ilahu ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim me me me rahama ne ga kowa a nan duniya amma ar-rahim me jin kai ne ga mu'minai kadai a ranar lahira wannan sunaye guda biyu ɗaya yana zuwa akan sigar fa'alan shine ar-rahman kuma yana daga cikin siga min siyagi al-mubalaga in ji malaman nahawu ko malaman sarfu yana daga cikin sigogi na kaiwa matuƙa ar-rahman rahama shi ta shiga wajen kowa kowa amma ar-rahim kuwa sai iya wanda ya nemi ya samu rahamar a lahira nan ma kuma an kawo ta da sigar fa'il ita ma siga min siyagi al-mubalaga ne ita kuma saboda a ranar lahira Allah ta'ala zai raba rahama da yawa manzo Allah ya ce idan Allah yana rabar rahama shi a ranar lahira har iblis sai ya rika ganin kamar shi ma zai iya tsawo da Allah wa ma'adaraka shedan ba wanda ya dinga halakar da mutane din to idan Allah ta'ala a ranar lahira ya dinga yin rahama ya dinga rahama har sai shi ya rika rayawa cewa to shi ma fa yana ganin a yau zai iya hayewa ina ba ta gano wannan kuma abin da zai gwada ma Allah ta'ala yana da rahama da yawa a ranar lahira wanda har shi dan zai yi tsammanin haka ma'aiki yana cewa inna Allah ta'ala khalaqa bi'ata rahama Allah ta'ala ya halitti rahama daya biyu uku har ya zuwa dari Allah ya halitti rahama guda dari amma wa'anzala minha rahmatan wahidatan baina khalqi Allah ta'ala sai ya saukar da rahama guda ɗaya kan a tsakanin halittarsa duka duk wani nau'in jin kai uwa ta ji tausayin ɗanta an gane ko na sama ya tausaya ma na ƙasa ko ga wani mutum wata musiba ta same ka ka tausaya mai da dukkan wani nau'in tausayi da ake yi har ma ma'aike ce da wannan rahaman ne za ka iske dabba ta dawa ba za ka iya tallanta ba yanzu kura ba ita ake sarkin kwaɗayi ba ko ka taɓa ganin kura za ta ci ɗanta ne wanda ta haifa sai dai ta mutu da yunwa amma wannan tausayin zai hana ta cin ta ci wannan ɗan naka to manzo Allah ya ce duk wannan rahama ce guda ɗaya amma kai za kana yawmul qiyama idan ranar alkiyama ta kasance to sai Allah ta'ala ya ɗauko wannan rahama wadda dama ya tanaje ta ne sai ranar lahira guda casa'in da tara sai ya ɗauko wannan guda ɗaya wanda ya saukar da ita a duniya sai ya haɗa ta tare da wannan casa'in da tara da Allah jama'a sun zama nawa kenan sun zama ɗari ko fa ya rahamu biha ibadahul mu'minin sai Allah ya rahama daga bayansa mu'minai da wannan rahama duka guda ɗari ne ka san ko rahamar Allah guda ɗaya ce duk duniyar nan ba duk ɗaya kwara ɗaya ce kan ina ba ta gane wannan duk wata rahama da gani a nan duniya har wanda annabawa ke tausaya wa al'ummatai duk kwara ɗaya amma ranar lahira Allah zai ɗauko wannan guda ɗin da tara da wannan guda ɗaya biyu hada sai ya ji kan bayan sa mu'minai sai Allah ta'ala ke mana wannan rahama Allah ta sanya mu cikin da'irar lidin yadda sai Ibrahim radiyallahu ta'ala ya faɗa cikin asirul akbar littafin shi ne mai tsada ba kowa ke iya gane shi ba saboda shi kai shi Ibrahim da bai ma yarda a dabba a littafin abu ga shi ba saboda wani in ya ga littafin halaka ne kuma shi kuma shi ne ba zai gane ba ba wai littafin yake da matsala ba shi ne ba zai gane ba to da'iratul lulub wanda ya shiga cikin sa zai samu rahama Allah wanda kuma bai shiga cikin da'iratul lulub ba ko ya je da aikin yi yawa sa abu kadan sai ya bara ya barar da aikin gaba daya abu kadan da an dauko za a yi mai bibini akan wannan abu sake yake shiga sai dai wuta to amma idan mutum ya shiga cikin da'iratul lubufi sai ka yace irin hadisin karuwar da take ta karuwancin ta kare kawai ta share kare ba kawai ta share sai Allah ya tuka amma ta rama ka san wannan lubufi ne kuma ko ga wata ita kuma mage ta kana abinci ta ta mutu kuma masu ce da ibada amma ya ce wuta kawai to Allah ka sanya mu cikin da'iratul lubuf Allah ta'ala shine ar-rahman mai tausayin bayansa a nan duniya a rahim sannan mai jin kai mai yawa a ranar lahira ga bayansa gobe ne na'am
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء na'am من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها
na'am وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسهاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrif ar riyahi والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون wannan aya ta- da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo a nan gurin tana daga cikin dalailul tauhid wato hujjoji na kaɗaita Allah da kuma dala'ilul qudra hujjoji na ikon Allah sannan kuma yana daga cikin ayatul ibra ji haka malamai suke faɗa yana daga cikin ayoyin da mutum zai yi izina idan dai yana da hankali cewar Allah zai guda ɗaya ne kuma Allah shine kadai mahalicci shine kuma mai rinjaye ayar tana ta fara da haka inna fi khalqis samawati wal ardh lallai a cikin halittun wato ainihin sammai da ƙasai sammai ɗin nan guda bakwai ne kamar da yadda ayoyi da yawa suka nuna haka cewar Allah wallazi khalaqa sab'a samawatin ko kaga sammai guda bakwai kuma wa'annan sammai guda bakwai din kowace fa kaurinta kafin a wuce ta ma'aiki ya ce tafiyar shekara ɗari biyar ba kuma tafiya a ƙasa ba tafiya a kan dole sai ya yi tafiyar shekara ɗari biyar sannan ya wuce kaurin sama ta ɗaya daga nan kuma fita har zuwa sama ta bakwai ina ba ta an gano wannan shi yasa lokacin da Allah ta'ala zai bayanin halittar sammai guda bakwai a cikin suratul zariya sai da Allah ta'ala ya ma kai shi kirari sai ce wasama'a banainaha bi aidin kaga sama din nan mun gina ta ne da karfin iko irin namu sai ce wa inna lamusi'un kuma lalle mu mun buɗa ta mun faɗaɗa ta Allah kake faɗin haka mu din nan kuma yayi amfani da nunul mu'azzili nafsahu nu aratanta wanda ke girma kai shi mun je kaza lalle mu dinnan kuma yayi tauhidi hakika mu dinnan lalle mun buda ta sosai sama dinnan to yasa Allah ta'ala ce inna fi khalqis samawati kaga lalle a cikin halittar saman nan da kake gani wal ard da kuma halittar kasai dinnan duk a cikin alqur'ani mai girma zaka ji ana faɗin sama ifradan wa jam'a as-sama as-samawati amma al'ar duka a ƙur'ani sai dai ka ji an kawo ta ifrada kwara ɗaya ba za ka ji an faɗe ta da yawa a sigar rubutu na larabci ba ko in ce sigar tartibi na larabci ba domin jami'in ta kana biyu ne akwai kana iya suwa al'arabu a mahallin rafa ko al'arabi a mahallin nasba da jarra idan kuma za za ka yi dawo tafsir sai ka ce al'arabi to duka za ka iske za ka iske suna da nauyi a harshe al'arabun ko al'arabi ko al'arabi to shi ko alqur'ani duk kalmomin sa masu sauki ne to yasa ya kauce wa jami'in ake kawo ta a matsayin guda ɗayan da ba ta da nauyi a harshe al'am sabanin as-samawa za ka iske ba ta da nauyi yasa in ce zuwa haka amma kasa sai dai ka je wal wal laikisa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna sai bai ce wa sab'a wa sab'a arabina ba ko wa sab'a wa sab'a arabin ba sai ce wa min al-ardi mislahunna kuma daga cikin ƙasa ƙasa ma ya halitta kwatan kwatan waɗancan din ma'ana guda bakwai ne wannan yana daga cikin wato ƙwarewa ko in ce ya ya ya yi kanin cikin ƙwarewa ijazi da alqur'ani gajewa ta alqur'ani duk wani abin da za ka ga shi a qur'ani to shine iya mafi saukin yadda larabci ke iya kawo shi ina ba ta an gane wannan da haka duk wani abu na Qur'ani idan ka nemi ka dauke shi ka kawo wani wanda ba na Qur'anin ba sai ga ya dawo ban fara kai kawai duka ko ina ba wata kalma da zaka cire ka kawo wata ka ji tayi dadi a gurin babu shi Al-Qur'ani haka yake kaga yace inna fi khalqi samawati ko wal ardi ko to kaddara da zaka ce inna fi khalqi samawati ko ka ce kawo ifradi ba a gurin inna fi khalqi samai wal ardi sai ka ji yayi wani iri amma inda fi kalki samawati sai ka ji yayi dadi wal ardi inda la tace wal ardina sai ka ji kaya abin yayi nauyi ko wal aradi sai ka ji yayi kawo ba qur'ani daga shi tartibu al qur'ani hadi ne na mahalittu halittu ba hadi ne na halitta to inda fi kalki samawati wal ardi a waqti la bil layl ko da kuma halittar kasai dinnan guda bakwai waqti la bil layl wan nahar da kuma sabawar dare da sabawar yini domin kowanne yana shiga cikin wani akwai lokacin da za ka iske sai wajen ƙarfe shida za ka iske muke yin sallar asuba akwai kuma lokacin da za ka iske biyar ne da 'yan mintuna kaɗan ake sallar asuba akwai lokacin da sai bakwai da wani abu ake sallar mai magariba akwai lokacin da shida da wani abu ake sallar magariba ne da haka kowane wani lokaci yulidin laila zama fil nahari haka Allah ya ce yana shigar da dare a cikin yini wa yulidin nahara fil layl wani lokaci kuma yana shigar da yini a cikin dare ko ba wanda ya yake canza ba Allah tsare shi wanda ke gwada duniyar a hannun shi take ran da yake tana tara ta koje tunda hatta rana akwai wanda yake hana tuntuwa ne ran da za ta yi dare biyu akwai wanda ya sai hana ta ko da Allah ta'ala ya sanar da ku ta hanyar wasu alamomi na falaki cewar za a yi dare biyu to kun isa ku hana wanda yake gwada cewar duk abin da Allah ya so ya yi dole sai yi abin shi kawai ba wanda ya sai hana shi ko ya ma alama cewa zai yi kaza ka sani kun ba za ka iya hana ba ko kuma ya zo maka abin wato ainihin a bagatatar kamar yadda ayoyi suka bada cikin suratul nahl ko me yake cewa ala takawufin din nan fa inna rabbakum larufur rahim aw aw ya akuzahu ko ala takawufin in Allah ta'ala ya ga dama sai ya taho da abin kana gani kana jin tsoro kun baka saka hana ba sai ya faru ko kuma kawai farar ɗaya turka ce ka da wannan abu duk ba abin da Allah in ya so ba zai iya yi ba daga da sassaba wannan na dare da rana sabawa na shiga na shiga juna da suke yi akwai kuma na sabawa na zuwan da suke yi yanzu kana cikin wuni rana ba ta faɗi jama'a idan rana ta faɗi lokaci ɗaya dare dare ke zuwa Allah in za ka da daren ashe Allah ke zuwa da shi ba faduwar ranar da ya daren ba ga shi din ta faɗi ta bace amma daren kuma sai a hankali zai zo kamar yadda kafin kuma ranar ta hudo bayan hudowa alfijir za ka iska kuma gari yana ta haske ranar ba ta hudo ba amma kuma wuni ya fara tun da ji alfijir ya hudo za ka iska hasken gashi yana ta zuwa har ka ta gani ga wani can dan ya tafi kuma ranar ba ta hudo ba amma ke sa mutane ga wani ga wani kuma rana ba ta hudo ba har zuwa lokacin da za ta hudo din sannan sai garin kuma ya ƙara haske da haka waqti la fil layl wan nahar wal fulkin lati tajri fil bahr sannan kuma da jiragen ruwa Allah fi tajritul bahr wa'anda suke gudana a cikin teku domin kuma teku din ma al-bahrul malik wanda da Hausa muke cewa ruwan maliya ai ruwan maliya ba wai ana ne ruwan saudiya ne ke zama bahar maliya ba albarul mali duk wata teku wadda jirgin ruwan ke bi ta kai to shine albarul mali za ka iske shi ruwan ba zai shawo ba saboda za ka iske kamar an kwaba gishiri ne da kanwa haka ruwan yake amma kuma irin wannan ruwan kuma shine ke ɗaukar jiragen ruwa wanda suke gudana suna yin safara daga ƙasa zuwa ƙasa a duniya shi albaharul azam ruwan dadi tekun ruwan dadi shi kuma baya iya ɗaukar waɗannan jiragen ruwa nutsewa za su kaga wani iko da Allah shi wannan na dadin wanda kuke sha ku yi amfani da shi kuma jiragen ruwan shi kuma ba za su ba zai iya ɗaukar su ba wancan wanda ba ku iya sha ɗin shine kuma ke iya ɗaukar jiragen ruwa saboda iko na Allah kuma sannan ba su iya haɗuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce marajal baharain yartaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan akwai tekun ruwan daɗi akwai ruwan zarfi akwai kuma hadda ba haɗa su akwai inda Allah ta'ala ya haɗa su amma kuma ba wanda ke shiga cikin wani saboda ƙwarewa ta ubangiji inda za ka ebo ruwan nan ka watsa shi a nan gurin zai maida shi can gurin ba zai zauna cikin wani inda za ka yabo wannan ka watsa cikin can ba zai zaura cikin can ba zai watsa shi cikin nan ba to wani chemical ne ke ciki sananin iko Allah ne kawai to zura ka jiragen ruwan da suke gudana a cikin teku nan ma akwai ayoyi a cikin su dan kana ɗaukar dutse kana jefa a cikin zai amma sai a ɗaukar maka kayan da sun kai lodin wata shida ana yi wa jirgin ruwan lodi kuma ya ɗauka kuma ba zai nutse ba ya je can a yi wata shida nan ma ana ɗaukewa a ga wannan duk ayoyi da cewa Allah ta'ala shi ke rike da waɗannan abubuwa waqti la ilaha illa huwa al-fulkin da fitan da rihil bahari bi ma yafa'un nas jiragen ruwan da suke gudana a cikin teku da abubuwan da ke amfana da mutane na daga kayan masarufi da kayayyakin bukatu iri iri bi ma yafa'un nas wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'i sannan kuma ga wata aya din da kuma abinda Allah ke saukarwa daga cikin daga sama min ma'in an ce min as-sama'i din nan ainihin girgize ake ne abinda Allah ke saukowa daga girgize min ma'in na daga ruwa wanda wannan gizagen za ka iske su kamar hayaki ne amma kuma Allah ya ce suna ɗauke da ruwa mai nauyi tare da su kuma kamar hayaki ne kun ba zai zubo ba sai lokacin da Allah ya nufi ya zubo ina ba ta an gane wannan to shine wa ma anzalallahu min as-sama'i min ma'in ai ka ga dai ko abinda muka sha shekaran jiya ne ko da daddare haka ne ko shekaran jiya da daddare ya isa ya gwada mana iko Allah dan kada wani sarkin noma ya ce zai je ya shuka dan ba damuna ba ce wannan ba damuna ba ko tsafa ke iko Allah ya kawo ruwan yadda ka san ana tsakiyar ogas haka Allah ta'ala ya kawo ruwan kuma aka yi aka yi aka yi wanda dai yake farke ya zo ya ji abin da aka ko bacci kai ma dai da tsaye ka ga abin da aka ko to Allah ta'ala iko ne yake gwadawa cewa ba shi fa in ya so ya abin shi ba fa wanda zai iya hada shi kuma duk wani takadiri naka ba lallai ya dace ba shi yasa wanda suke da ilimi ko za a faɗi hasashen yanayi ko za ka ji an suna cewa su ba hasashe ne ko in ma ya dace da daidai ko in ma ya dace da ko kuma a yi kuskure a kai kuma gashi a ilimin sa kai saboda shi Allah kullu yawmin huwa fi sha'ani kowace rana Allah cikin zuciya al'amura yake akwai wata baiwar Allah wadda ta je ina ga lokacin ta kusa haihuwa haka ɗauki wasu aka komai an gane ko suka ce ya mace za a haifa suke rubutu komai sauran kwana ka an gane ko saboda ta nuna wa mijinta ya gani ya gode wa Allah sai aka suka sai kayan mata wajen kayan jarirai suka shirya komai da Allah wannan sai mutane suka faɗa ai sun yi wato su abin da suka hangare mace sai gani iya ilimin su kenan amma wallahi rana haihuwa namiji aka haifa ba mata aka haifa kuma hoto aka dauka aka komai aka rubuce rubuce Allah ya kiyarda su gane hakikanin abin da ya boye saboda bai so su gano ba inda ya so su gano kuma za a yi a buɗa masa ya su gano da sun faɗa haya ga yadan to ko ko hasashen komai ma haka yi wanda ke da garanti kawai shine Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ke da garanti amma duk wanda ba shi ba zai iya hasashe ya kuskure ina ba an gane wannan to da haka wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in da abinda Allah ya saukar daga girgije na daga ruwa shi ma abin lura ne abin kuma ban mamaki fa ayati al-ard ba'da mawtiha sai Allah ya raya kasa da wannan ruwan bayan ta riga ta bushe ta mutu in ka shuka mata shuka a lokacin ba za ta yi to ba amma sai Allah ya raya ta ta yadda yanzu za ta iya ɗaukar amfanin gona ya fito kuma ta fitowar amfanin gonan sai da Allah ta'ala ya mana irshadi da ishara yace a fara'aytum ma taharsun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un wato ku ba da labarin abin noman da kuke yi mana wanda da shi kuke ciyar da kawunan ku da iyalin ku da sauran ma duniya da noma take samun abinci ai to a antum takhluqunahu wa yanzu a antum tazra'unahu yanzu ku dinnan ku ne kuke fito da wannan shuka ɗin, wannan shukar kuke fito da ita daga ƙasa, am na hannu zari'un, ko ku a'a mu ne muke fitar da wannan shuka ɗin. Kaga me amsa a nan, Allah ta'ala shi ne yake fitar da wannan shukar, ba mu ne muke fitar da ita ba, iyakacin ka kawai sai dai ka je ka yi shuka ɗin, idan taki ne ka sanya taki ko a sai ka yi kake. Idan sai dai ka tafi kawai sai dai kawai a ce bayan kwana biyar ko bakwai ka zo ka kawo kewaya a gaya ka dan fara hitowa ka kai ma ka san ba kai ke hito da ita ba kenan to Allah ta'ala ya ce fa ahya bil ardi ba'da mawtiha wa batta fiha min kulli dabbatin kuma Allah ta'ala ya watso a cikin ƙasa din na daga dukkan wani abin da ke tafiya a ban ƙasa na daga ƙwari wanda wasu ƙwarin ba za a gaske ba kwata-kwata sai ruwa ya zo ko idan ruwa ya zo sai ka ga kwari iri iri ko a nan masallacin da lokacin damuna ne sun zaki ganin kwari iri iri ko a ɗakin ka ne za a ga kwari ga su nan kala kala to wani sana kuma ka je daji za a ga kwari iri iri har ma wani lokaci sai a wata wata tsutsa da ake cewa ganzare ko sai ka rasa daga ina ta zo wannan tsutsa din a duba wannan abu da shi sai ka iske sai ina ta hito wannan wannan tsutsa daga ina ta zo fara ɗaya sai ga ko ina ta kara shine wa basta fiha min kulli dabbatin to Allah ga amsar da ya bada shi ke watso su daga ina yake watso su daga wajensa ta ina wallahu alam Allah kada ya san daga inda suke amma dai ya ce shi ne ke watso idan ake wannan ruwa shi ke watso dukkan wani abin da ke tafiya a ban kasa ke ta ganin su kala kala wanda kafin ayi ruwa kun ba za a gasu ba ina fata an gane wannan wa basta fiha min kulli dabbatin wa tasrijir riya da kuma jujjuya iska da Allah tabaraka wata'ala yake yi yana jujjuya iska tana yin barbara ga amfanin gona da bishiyoyi shine jujjuya iska din kaga ya ce arriya wato iska din ba kala ɗaya ba ce kala kala ce wata sirifin riyali da jujjuya iska da Allah ke yi wata habil musakkar bayna sama'i wal ard da kuma jujjuya wannan girgize hadari wanda aka hore shi tsakanin sama da ƙasa gashi nan kar mutum ya tunanin wani girgije kamar sama yake a baina samai wal ardi yake idan ka hau jirgi ma za ka wuce girgije din ka ga girgije sai ya dawo ƙasa an gane ko ana ruwa amma a ƙasan ku ake ruwa kuma ba za a ga ruwan ba sai ka san wannan sai dai Allah kawai duk iyayen da kasa ko masu na'urori yadda za su hanga ba za su ga ruwan ba ba za su ga tekunan ruwan ba kuma a ƙasa ake ruwan nan sama ba kuma yasa jin aka ce wa an zana mina sama iman su ake so a sama din nan as-sahabu kenan girgije saboda ba daga can sama din hakika ake tawo da ruwa din ba daga wannan gizagizan abin da ya kasa ake yin ruwa abin da ya sama da girgizan ba a yin ruwan kwata kwata kama haka za ka yi shi to kuma kamar yadda zama ga shi gizagizan kuma kamar hayaki suke za ka wannan abin sai dai ka ban ma Allah kawai Allah ta'ala shi ke abin shi ba lallai sai mutum ya gane yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake yin abin sa ba daga fa bil ardi ba'da mawtiha wa basa fiha min kulli dabba wa tasrif ar-riyah wa sahabil musakkar bayna as-sama'i wal ard Allah ya ce cikin waɗannan abubuwa wanda sun kai wajen guda takwas so kalbu samawati wal ard ko wa ikhtilafil layli ko wan nahari wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وتسريب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض أبو بكر sai guda takwas Allah ya ce cikin waɗannan abubuwa guda takwas na dalailul qudra la ayatin liqaumin yaqilun akwai ayoyi wanda suke gwada zunzurutun ikon Allah amma ga mutane masu hankali ba mutane bugaggu ba wanda sai dai su kalli abu ba za su lura da abin da ke cikin sa ba ai na gaya mana lokacin da jirgin sama ya fara sauka a Kano wazirin Kano wazirin Kano ma'ana mahaifin sun shafi isa waziri mutane sun taru suna gani suna mamaki ya- sai yake sa abin mamaki jama'a suna ta mamakin jirgi jirgin da jirgin sama da ya zo ya sauka me yasa ba a taba taruwa aka yi mamakin samar ba ita da jirgin ke yawo a cikin sa yana shawaki ko ina ko me yasa ita ba a taba yin mamakin ta ba, sai dai jirgin da ya sauka tubul kawai ya zo ya sauka daga sama ko shi za a hanga mamaki ana mamaki yanzu kaga na'urori iri-iri yanzu da in suka bayyana za ka ga an taru ana kama mai ina fata an gane wannan ana kama maki amma wannan mamakin akwai shakwa ne ne babanci ne za ka wasu sun shi babanci ne na zaria zaria ne ke da ke gani babanci ne malami ne na kungiyar izala ba amma yana da wa'azi mai kyau wanda shi kuma ke zan hankalin malamai su rike wa'azin da za a ilmantar da mutane ba wa'azin da za ka sanya ba wannan ya ki wannan ba wannan ya gaba da wannan wannan ya gaba roshi da wannan yana ya gaisuwa hanyar wada ba ta saba ce kuma gashi duk musulunci ne kowa fa ya tashe shi to babanci ne malami ne yake cewa duk iya hikimar mai wata na'ura bai wuce hikimar matan da take tuka tuwo ba da miya malami ne kuma masanin ilimi iri-iri har na zamanin ya yi zurfi da yawa ya ce domin a yanzu idan ka ajiye buhun masara a gidanka matarka za ta rika ɗaukar wannan masara ko a je a niƙa a surfa a niƙa a zo a yi ba tuwo a yi mata miya ka cika rayu ko to da wace da wace na'ura ce za ka iya rayuwa da ita na'am akwai akwai na'ura da za ka iya rayuwa da ita ba abinci ba amma ku ana iya samun mutumin da ko ba zai ci kowane irin abinci ba ko tuwo da miyar kuka zai ta zai rayu sosai kun ba zai mutu ba wallahi sai adalci ya yi misali na farko kenan yace kun misali na biyu kan kimiyyar ma ita kanta yadda aka gano yadda ake tuwo din wanda ya kirkiro yadda ake tuwo din cewar nikawa za a yi ita masarar an gane sannan kuma a rairaye ta a zuwa a ebi wani sashi a tuka a ɗora ruwa a cikin wuta sannan a zuba kaɗan shi wannan kullum da aka jika sai ya ta wuta sannan a rika yabuwa ana ƙarawa har ya tabbata a matsayin abinci sannan a gano wani nau'in wannan ganye da shi za a zo a gyara a kaɗa miya ya ta gano cewa a ɗauko wannan a haɗa da wannan shine zai zama abinci a ci ya ce to wannan hikima duk wani wanda ya gano wata na'ura hikimar shi bata kai ta wannan ba wannan abin da shi wannan malami malam babanta da ya faɗa ke shi kuma shek ɗayin usman bos ya faɗi shi ma mai irin wannan cewar duk wani na'ura ko wani jirgi ko kowane irin abu ne na ban mamaki a halitta yinsa bai kai rabin rabin rabin halittar kwado ban mamaki ba kwado dai da kare na zaka yana kwakwa ta fiya da ka ya hana ka bacci to halittar shi gwanintar da Allah ya gwada a nan wajen halittar kwado kawai wannan na'urar duk yadda za ta yi mamakin ta bata kai rabin rabin rabin rabin rabin ban mamakin wannan halittar kwado din ba yace yanzu misali kowane irin jirgi ne ko kowace irin na'ura ce idan ka zo ka ajiye ta a airport idan gobara ta kama za ka gudu idai ta kone gaba daya amma kwado da ya fara jin dumin wannan gobara ba din din haka zai gudu ba wanda zai zo ya tuka ba ya kazo ka tuka shi ba da kanshi zai tuka kanshi ya bar wannan filin ya je ya kira da kansa kuma yana da idan da yana gani wannan ba idan bogi bane da sai an danna wa fitilla za ta haska ta hanga a shi idan shi yana gani kuma yana hangan mai abin da zai amfane shi ya kauce in yanzu ka taho da mota da Allah yaya idan ba duk abin da ba kauce da ita ba za ta je ka buge shi ka lalace amma shi ba duk abin da ya san zai cutar da shi zai kauce mashi abin da ya san zai amfane shi wa zai je ya ci abincinsa da kai shi ko wannan in wani na'ura ne in mai ne sai an je an nemo an zuba mai ba zai nemo da kansa ba to da haka halittocin Allah ta'ala dukkan su babban mamakin su ya isa sai dai kawai mu abin da zamu idan mun ga waɗannan abubuwa mu daɗa ƙara imani da Allah kuma imani na hakika kuma ma'aiki na cewa la yablughu la yablughu abdun haqiqatal iman hatta ya'lama ma asabahu lam yakul liyuqdi'u liyuqdi'ahu wa ma asabahu lam yakul liyusibahu bawa ba zai yi imani ba na hakika har sai ya gane cewa duk abin da ya same shi dama ba zai fada ma wani bane sai da shi duk abin da bai same shi ba kuma dama diya da za a yi dama ba zai fado kansa ba to manzo Allah ya ce idan mutum ya kai wannan matakin to ya kai hakikanin imani ya dauka cewa Allah shi ke da komai da haka ba za ka yi hasada ga wani ba ka san Allah ke yi ba za ka yi kashi da wani ba ka san Allah ke yi ba za ka yi ma wani mugunta ba ka san ba za ka iya hana shi samun komai ba kai ma kuma ba za ka rika zuwa ka wulakantar da kanka ba ko ka kaskantar da kanka saboda ka san Allah ta'ala shi ke yin komai to da ka take iska rayuwar mutum ta tafi cikin tsafta ta tafi cikin ban sha'awa bai zama yana da ɗabi'a irin ta timatanci ba ya san Allah ke yi ba da adam ke yi ba bai zama kuma yana da aƙida irin ta mugunta ko ƙyashi ko bakin ciki ba saboda ya san Allah ke yi kuma wani abu ba zai same shi ba ya ta ganin suwa na suwa ne an gane Allah kawai zai kalla sai dai kuma a ka'idar shari'a duk wanda alhaini ya gudano ta bangaren ka ya same ka to sai ka gode mashi ka yaba mashi wannan kuma ka'ida shari'a ce Allah ta'ala ya sa mu dace dan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abinda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka sanar da mu ka kuma gafarta mana bukatun mu na alkhairi zahiran wa ba'inan da masu neman addu'o'i a wajen mu duka Allah kai mana alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wannan azumi da zamu shiga gobe saboda ayan ga wata sai mun ga gani ma na gani duk mun ga wata da yawa kuma karara Allah ta'ala ya sa mu yi azumi cikin koshin lafiya Allah ya ba mu ikon yin abin da Allah yake so a cikin wannan wata Allah ka hane mu yin abin da baka so a cikin wannan wata bijahi rasulul azam sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah in akwai tambaya ɗaya ne kan ɗaya tal za a iya amsa ta idan akwai ta kun babu sai a yi amsa yanayi yana bada kawai babu suna to sunna ran haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren haihuwar annabi alaihi salatu wasallam ya fi daren lailatul qadr daraja na'am wannan ka je ka duba cikin tafsirin inna anzalnahu fi lailatul qadr a fadin wannan a tafsirin al-allamatu sawi ba za ga ya kawo cewa dare rai duka ba daren da ya kai daren haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi sai lailatul qadar daga shi sai daren arfa kuma haka ba Sheikh Yusuf bin Nabhali cikin al al mawahib al muzniya ko kuma al anwar al muhammadiyya min al mawahib al dunaniya shi ma ka haka yake wasu malaman kun ba su baka haka ba da haka ba matsala ce sabani wasu suna ganin daren haihuwar annabi ya fi daren lailatul qadr sun faɗi dalilan su cewar annabi aka haifa shi kuma lailatul qadr Allah ta'ala ne ambata yake jibrilu ne yake sauka da sauran mala'iku da aka saukar annabi ta fi kasu jibrilu da ta sama mala'iku wasu sun tafi haka wasu kuma sun ce a'a tunda dai shi Allah bai ce haka ba ita ko lailatul qadr Allah ya ce khairun min alf shahr to gara a dauka ta fi kowace din duk wanda ka dauka ko ina akwai malaman da suka ce babu dalilin yin fada cikin da da cikin wannan wanda haka su da shi ka fi kawai ina ba ta an gane wannan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم da gobe kuma insha Allah za a rika fara tafsirin karfe 9 ko haka ne karfe 9 da gobe za a fara saboda kuma akalla a zantsauna a bari a yi addu'a kuma lokacin sahur shine a rika daurewa idan dai har biyar da kwata dai ko da minti goma mutum ya haƙura da tsohuwar gaskiya in ta ƙure ma kai kanka ka tsuntsiya ne da kwata ɗin nan ka yi haƙuri gaskiya in dai mutum yana so ya azumi sai yi sai da kuma mutum yana so ya yi azumin da dai sai kawai kila wa ƙara to wannan sai ya yi amma in dai yana so ya azumi sai yi in daga biyar ka ƙoƙarin ma bari zuwa dai da minti goma in ta ƙure ma baka samu kayi ba in ta kai da kwata ka yi haƙuri kawai wannan shi ne الحمد لله نعم بعد هذا ثلاثة